الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله ba da yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ba kamar yadda muka saba za mu shiga da karatunmu na hadisi a cikin littafi mai suna muktasar sahi al-bukhari wanda aka fi saninsa da suna a tajiri da tsare li a hadis jami'ai sahi a wadda masallaci mai albarka na kofar gida mai girma sarkin nan ba a dama radi mun riga mun shiga cikin babin zakka satin da ya gabata mun tsaya a babin da yake magana akan misalin marowaci da kuma yin sadaka kuma mun ga yadda aka faɗi bambanci da tsakaninsu da yadda wannan mai sadaka kullum mala'iku suna addu'a allah maɗaukakin sarki ya yaukaka masa mai rowa kuma suna masa addu'a ta hasara to yau a cikin ikon Allah maɗaukakin sarki za mu tashi sabon babi shine babun ala kulli muslimin sadaqatun wannan babi yana nuna cewa yin sadaka ko fitar da zakka ko sadaka ta tadawai lamari ne wanda yake wajibi akan kowane musulmi kowane musulmi ma'anar wannan shine kowane musulmi wajibi ne a kansa ya bada sadaka in ta kai girman zakka ya dauka ya bayar bata kai girman zakka ba ma ya dauka ya bayar alal musi kadar ko alal muktiri kadar alal musi kadar ruhu gwargwadon mai wadata ba da gwargwadon nasa wanda yake bashi da shi shi ma zai bayar kenan kaman babin yana so ya karantar da mu cewa yin sadaka wajibi ne kawai akan kowane musulmi wa mallam yajid wanda kuma bai da abin da zai ba da sadaka din kwata-kwata falyamal bil ma'rufi to ya aiki irin na alhairi yawwa kenan dai ba a kyale shi ba oke kudi ne baka da shi da zaka bada sadaka to je kai aiki na alkhairi kai aiki na alkhairi kenan kaman a wayance babin yana so ya karantar da mu cewa bai kamata a samu rago a cikin musulmai ba yawwa kuma musulunci ya bi duk hanyar da zai sa yayi taharruki ya dan yunkura ya zama ya amfani kansa ya amfani yan uwansa musulmi tunda yin lokacin da ka dauka ka bar a wanda ya cancanci a bashi sadaka ka taimake shi kuma ka amfani shi kuma kai ma ka amfani kanka kuma ka taimake kanka in baka da shi ba kaga ba za ka iya ba ta ba duk da haka zaka ce ka je kai aikin alkhairi ma'ana ana encouraging din ka ana karfafa maka gwiwa lalle kar ka zauna baka da shi to ka je ka nemo sai ka zo ka yi hadisin da ke cikin wannan babi wanda aka rawato daga abu musa al'ashari allah maɗaukakin sarki ya da shi ce daga annabi sallallahu alaihi yana cewa ala kulli muslimin sadakatun ai ma'ana wajibun ala kulli muslimin sadakatun wajibi ne akan kowane musulmi lalle ya sadaka shi ke da ya faɗi wannan ya riga gama kowane musulmi wadana yana da hankali to wajibi ne sai ya sadaka amma hanyar da zai samu abin da zai sadaka din wani kuma ya rage nasa amma dai wajibi ne sadaka faƙalu sai suka ce ya nabi Allah ya man annabin Allah ba mallam ya jid to ya za a yi da kyasin wanda ko ba shi da shi fa wanda ba shi da shi ya zai yi ƙalu sai yake cewa ya amalu bi yadihi fayan fa'u nafsahu wa ya tasaddaq ya je ya aiki da hannunsa ya je ya aiki ma'ana da ƙarfinsa sai ya amfani kansa sai kuma ya sadaka kamar yadda muka faɗa kenan ba a son a samu rago a cikin musulmi kowa ya je ya aiki baka da duk wata hanya ai Allah ya baka lafiya baka karfi je ka yi amfani da ita ka je ka nemo idan ka nemo kuma ba a ce ka dauka ka ba duka gaba ɗaya ba aka ce fa yan fa'u nafsa ko sai ya amfani kansa sai ka raba sai ka yi amfani da shi sai kuma kai ma ka bayar da wani bangare shi ma sai mai mabukaci amfani da shi yanzu ka taimaki kanka ka taimaki wato kenan waninka kenan in kowa zai zama cikin al'umma zai aiki da zai amfani kansa ya zama iyaka bukatarsa dai ya buka ya biya da ita ya biya ta sannan har ma ya tallafa ma wani kaga ba za a samu raguwa cikin al'ummar musulmi ba amma mutum ya zama muttakilan alal nasi ittakala alal nas sai ya zama shi ba zai iya yin komai ba da ka ba zai amfani da kansa wannan tana amfani wani qalu sai suka ce ya rasulullahi fa illam yajid to in bai samu ba fa ya kokarta bai samu ba ko yau kamar duk suna da bude wata kofa ne musamman a irin zamanin mu da yanzu zaka ji mutum ya zo ya ce maka wallahi ni leburancin gini nake na fita ba mu samu aiki ba zai ce baka kafintiri nake na fita ba wani lokaci kuma da gasken ne za a iya fita ba a samu ba ko za a iya zuwa ba a samu ba ko kuma barema nake yi ya fito da fartanyarsa ya ini za a gari su fito tun safe har zuwa karfe goma ba samu da zai ce zo ku jiku dole sai a koma gida to in aka samu irin wannan kwandishin din na gaskiya ba na abin nan ba fa kala sai yake cewa yi inu zalhaja almalhub to duk yadda za a yi sai ya taimaka ma wani mutum wanda yake mabukaci wanda yake a cikin damuwa in ka samu mutum a cikin damuwa ka taimaka masa ai baka bashi kuɗi ba ko baka bashi kaza ba ko zai dan gine gidansa ko to taimaka masa ko zai yi danga to taimaka masa ko zai hau kan dabba to taimaka masa ko zai yi shinge to taimaka masa ka taimaka ma wani wanda yake cikin damuwa da karfin da Allah ya baka ko hikima da Allah ba da kwakin sarki ce a ba haka ake ba da ka yi kaza da kaza da kaza sai ka ga abin ya fi fita sai ka nuna ka nusar da shi to ka taimaka masa mabukaci wanda yake a cikin damuwa shine wanda yake cikin almarhu qalu sai suka ce fa in lam yajid idan ko bai samu wanda zai taimaka masa ba fa qalu sai yake cewa fal ya'mal bil ma'ruf to je ya aikin alhairi ba shi da kudin da zai sadaka ba shi da karfin da zai je ya nema ko kuma ya ja nema bai samu ba babu wani musulmi da zai taimaka masa ko to ya je wa kansa aikin alkhairi ko ya je wa'azi ko ya je nasiha ko ya je karatun alkur'ani ko ya je sallar nafila ko kuma ya wani aiki da wanda yake na alkhairi ya ja ruwa ya cika a masallaci wanda za a yi amfani da shi ko ya taimaki mutane a unguwarsu da sauransu ko a gidansu waliyumsik an sharri ya zama ya kame kansa wato kinan gabarin sharri fa inna halahu sadaqa domin yin hakan ma sadaka ne a gare shi da yawa wato kinan kansa wanda hadisi inda za mu dauke shi zamu iya gina yadda ya kamata a ce daula ta al'umma musulmi ta ginu ta yadda za ta zama very vibrant kullum kowa yana ta kokarin kansa kuma kowa ya zama self-reliant ba lalle ne sai ya damu da wani kuma kowa ya zama yana da wato kenan kokarin ya duba ya ga me ya kamata yayi a cikin al'umma ya zama ya amfani mutane gurgurdan wato kenan nasa level din in al'umma ta gino akan haka za ka samu wato kenan zaman lafiya da kuma ci gaba babu kadar kam yuta min zakati was sadaqa babin da yake magana gwargwadon me ya kamata a bayar na zakka da kuma wato ke da sadaka sadaka in za ka yi sadaka in zakka ne nawa ne in kuma sadaka ce ta tadawai nawa ne kamata ka bayar gaban wato kina wannan babin yana so ya haddade mana wato kina karancin sa ko kuma mafi yawan sa Allah ta'ala ala hadisin farko riwayan ummi atiya Allah madaukaki zarki da dai take cewa bu'itha haka ne ko ila nusaiba al'ansariya bisha'atin akwai wata mace a madina ana kiranta nusaiba al'ansariya gidan kaga yar madina ne ko don haka sai aka aika mata da akuya aka aika mata da akuya kwara daya kenan wannan wannan akuyar ta sadaka ne ko kuma akuyar ta zakka ce lalla wani ne ya fitar da zakkarsa daga cikin zakkar sai ya ba nusaiba guda daya ko kuma sadaka ce yake bayarwa sai ya ba nusaiba guda daya sai ya aika mata fasala ila aishata minha to ita koda aka kawo mata tun sai ta aika mana na aisha wani bangare nata kenan yanzu kaban abin da yake nuni shine cewa nusaiba da aka hawa akuya sai ta sa aka yanka ko aka gyaggyara ta aka komai da komai sai ta aika wani bangaren naman a nana aisha da sunan kyauta ita amma ta an bata da sunan zakka yanzu na ya zama nata ko tana da damar ta hukunci da ta gama ita kuma sai ta aika ya ta yanki wani yanki sai ta aika ma nana aisha allah da kuka suke daidaita da sunan kyauta bayan ta aika mata sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gida sai ce akwai dan wani abu a gidan kuwa la'alla ko yin wata kwankwado shi wa qultu sai na ce masa la babu komai a cikin gidan nan illa ma arsalat bihi nusaybatu min tilka shati sai dai abinda nusayba ta aiko mana kyauta na wannan akuyar da aka bata a matsayin wato kenan sadaka to mu kuma ta aiko mana da wani bangaren ta kyauta ta samu ba macin sadaka wakala sai yake cewa hati a kawo min shi kidan yanzu kamar ya nuna ce ma nama ne da fafe ko ko gashashe tunda yanzu yin wace ta kawo shi gida ya tambaya inda wani a ba shi aka ce a sai dai abu kaza ta haka da aka ce akwai wannan sai ce a kawo fagad balagat mahillaha ta iso wato kinan gurinta da ya cancanta wato kinan ta iso saboda ita da wanda ya bada sadaka shi ya riga aikinsa ita da ta bada kyauta ta riga ta ba ita ya aikinta yanzu kyauta kuma ta zo a right time kuma a right person saboda ta bayar a mayin wuce wanda yake ma'ana wanda yake jin yunwa saboda aka sai ce a kawo masa wato kenan zai ci kenan da wannan ya nuna cewa ya halatta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci sadaka amma bai halatta kabe da malamai suka faɗa bai halatta ya ci wato kenan zakka ba ko yawwa sadaka bai halatta ya ci zakka ba iyalan gidansa ma bai halatta su ci zakka ba yace baffansa Abbas wanda aka haramta mana sadaka kenan ahlul baitinsa da shi da matansa haka ne kamar wanda yake wani yake fasara ahalul baiti ake alaysat nisa'uhu min ahli baiti qala bala nisa'uhu min ahli baiti walakin man hurrima sadaqa matansa suna daga cikin iyalansa amma ƙari akan wanda suke suke cikin iyalan nasa akwai wanda aka ranta musu sadaka sune iyalan sayyidina ali da na yayansa sayyidina aqilu ya'yan abu dalibi su su biyu da kuma na baffansa abbas bin abdulmutallib da kuma na ɗaya baffan nasa ja'faru bin abdulmutallib wannan kuma su ne waɗanda suka musulunta a cikin wato kenan ya'yan abdulmutallib ja'far ya musulunta abbas ya musulunta amma abu dalib bai musulunta ba don haka shi ce ba a ce 'ya'yan abu dalib sai aka fi da 'ya'yansa guda biyu da suka musulunta banda 'ya'yansa wanda ba su musulunta ba shi ma aliyu ya musulunta aqilu ya musulunta don haka ali aliyu ala aqil duka wa'annan suna daga cikin ahlul baiti to saboda haka su wa'annan haramu ne su ci sadaka wasu malamai suka ce kamar da usami ne tarjihi shine cewa ya halatta za su iya cin sadaka amma ba za su ci zakka ba ya ce wannan shine magana wadda ke take tafi rinjaye shegu samin amma wasu da yawa suka ce a'a da zakkar da sadakar ba za su don haka kina a wancan riwayan shine annabi sallallahu shi shi kadai aka hana masa cin sadaka ko amma iyalan gidansa za su iya cin wato ke shi an hana masa cin zakka an hana masa cin sadaka iyalan gidansa an hana musu cin zakka amma a wata riwaya za su iya cin sadaka bada zakka sannan sauran mutane kuma an halatta musu cin sadaka an halatta musu cin zakka an halatta musu wato kenan cin kyauta sau da aka shi yanzu annabi sallallahu alaihi shi kyauta ne aka halatta masa amma me yasa aka halatta masa kyauta aka haranta sadaka saboda sadaka a kaskantun mutane ake ba da ita inna ma hiya awsaqun nas kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya faɗa ma babban sa Abbas ya ce akar ka ce ai mu mu ahlul baiti an hana mu cin zakka saboda yace mi saboda inna ma hiya awsafun nas an yi ta ne saboda mutane da suke talakawa wanda suke kaskanta to amma banda mu manya banda mu saboda mu ba za mu ci ba an haramta mana wannan amma kyauta fa kyauta ba haramta musu ba saboda kaga Allah ya ce inna masadaqatu lil fuqara wal masakin ko wa ibn sabil ko wal amilina alaiha duka kaga waɗanda mutane ne masu problem saboda ka banda ahlul baiti ba za su banda su a cikin wannan amma kyauta ya halatta za a iya bayar da wai sadaka aka ce duk wanda ya dauka ya bayar da ita to me shi ne yana da shi ya dauka ya bayar a mara shi haka ne da haka akwai kullun daukaka kai da kake bada sadakan zaka ji cewa eh kafiwa ne ce yasa ka bashi zakar ka amma kyauta zaka iya ba a na ƙasa da kai zaka iya ba daidai da kai zaka iya ba wanda ke sama da kai ya halatta babu matsala kan wannan ko yawwa ko a al'adunmu na hausa muna cewa akwai abin da ke kira wai menene me da roƙon iri gaisuwa da roƙon iri ko yawwa gaisuwa da roƙon iri yau kai zaka man ni dinna sai samu nukatar ragon da ba zan iya ci a gida na sai an kai a gwamnan bauchi kyauta ne daga tun da kyauta ne ko so daga ana kyauta wani kyautar ma ana yin ta don a samu shiga gaisuwa amma da roƙon iri yawwa saboda haka karami yana iya ba babba kyauta wannan babu matsala a cikinta kuma ba zai ji cewa ya fi shi ba sai dai ji cewa ya yi don neman soyayyarsa ko don neman agajinsa ko don wani abu makamancin wannan ko yawwa to dai illa iyaka irin wannan din ma an hana shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aka ce wala tamnu tastakthir kada ka je ka ba da kyauta kana neman ƙarin iri kar ka gaisuwa kana neman iri kar ka je ka ba da kyauta dan wato kenan ka samu wato kenan amfani wanda ke yafi wannan amma sauran mutane ba hana musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai an hana da ka ce sa bai a hana cewa wato kenan cin abin nan ba ina inda muke ne hmm? babu mai mun juya shafi ok babu arzikin fi zakati ko yau babin da yake magana akan wato kenan bijirowa da zakka al'art haka ne hadisin farko a cikin hadisi daga anas dan malikin allah ya da shi ke cewa anna ababakarin haka ne anna ababakar siddiq radiyallahu anhu kataba lahu التي أمر الله التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر يا سا الربوتا مسا وسيقا dangane da bayani akan zakka wadda irin zakkar da Allah madaukaki sarki ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam da ita annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi ga zakka ga yanda za a yi zakka ga yanda za a yi zakka mun riga mun sani nassin qur'ani cewa yayi wa aqimu salata wa atu zakata to amma details na zakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yanzu sayyidina Abubakar ya rubuta wa mutane wasiƙa a cikin gwamnaninsa cewa ga irin zakar da Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam ya fitar haka ne da haka man balagat sadaqatuhu bint makhadin wanda duk sadakarsa ma'anar zakarsa kenan ta kai ya kai ya cire wato kenan binti muqadin shine wato kenan raƙumar da uwarta take naƙuda haka ne an ce muqad daga haida ne yawwa wadda ta kai wannan ma'ana raƙuma yar ƙarama wadda uwarta tana da ciki na kanwarta ma'ana ba a faifa mata kanwa ba amma uwarta kai ta kai period din da har uwar za ta sake daukan wani ciki ko da ba abin nan ba ita ake kiran ta bintu makazi to idan zakar ka ta kai wannan zaka bayar walaysat inda sai zama kuma ba shi da wannan zakka din a gurin sa amma na ba shi da wannan bintu makadin an yi lissafi to ake to yanzu zakar ka za ta kai a fitar da bintu makadin amma kuma shi ba shi da shi a cikin garken sa wa indahu bintu labuni amma yana da bintu labuni binti labunin kuma ita ce wadda har an aifa mata kani ko kanwa da haka uwar kanwarta ko kanwarta ko kaninta yana shan nono to yanzu ta zama binti labunin ko yar mai shayarwa wata tana shayarwa to isa ya zama to da yar mai shayarwa da yar mai haila wani ya fi yar mai shayarwa yau kaga kenan yanzu ana bukatan ya ba da misali wadda ba tafi naira dubu hamsin ba babu wannan variety din a cikin abinansa nasa kuma sun kai saba'in saba'in ko tamanin ko wani abu makamancin wannan to sai dai haka ne za a samu a cikin abin da miti labunan fa in hatu kubal min shi kenan sai a karbi wannan din ok yan dubu hamsin ne a gurinka a yan dubu saba'in ne a gurinka ko tamanin mu kuma yan dubu hamsin muke to shi kenan sai a karbi wannan ta gudu tamanin din a gurinsa wa yutihi almutasaddiqu ay musaddiqu 20 dirhama sai mai karban zakka sai ya bashi dirhami 20 compensate tunda ai abinda aka karba gunsa ya fi hakkin sa to sai ai masa inton sai a dawo masa da wato kenan dirhami 20 kenan an kiyasta kenan ko ne dirhami 10 zai sai aushatai ko kuma awaki biyu ko dirhami 20 ko awaki guda biyu kenan kowane dirhami goma zai sai akuya ɗaya ok akwai awaki eh to ba shi guda biyu shi kenan a babu awaki to ba shi dirhami ashirin ka rage masa tunda ai abin da kai sa'i ka karba ya fi haƙƙinsa abin da aka ya kamata ya din ba shi da shi ba wannan baraki din a cikin wato kenan garkensa fa illa mai kuma inda ho bintu makadin idan ba shi da haka ne ko in ba shi da bintu makadin yar mai naƙuda haka ne alawaje iha a gurin idan wato kenan yar mai nakuda zai bara ba shi da ita wa inda hu ibn al-maimuni amma yana da dan mai shayarwa ko ba shi da yar mai nakuda amma yana da dan mai shayarwa to shi ma fa innahu yuqbal minhu za ya karba wala isma'u shay'un amma bara a bashi komai ba yawa saboda waccan din tafi saurin girma ya mace a raƙumai da raƙumi da raƙuma raƙuma ta fi saurin girma don haka za ta fi kuɗi kenan ko tunda isu ai nama ake dubawa da kuma abin nan saboda shi in namijin ne wato bai girma sosai ba don haka ba za a karɓe shi ko ba abin nan ba zai zama equivalent to wancan abin da ake nema ba a samu ba a gurin sa ba zai wuce ba ai kiyasin eh kiyasin shine ba zai wuce wannan kuɗin ba shi yasa da ya girma ya wuce wannan kuɗin za a za a dawo masa da za a yi rifandin ai dama abin da ake duba iyaka hakkin zakar shine aka duba yawa so da generally in dai dan mai shayarwa ne to girman sa bai kai yar mai shayarwa ba to tunda kuma girman bai kai ba kun sun je kasuwa rating din kudin su ba zai zama daidai ba yawa kuma sun fi daraja ko o haka ne kuma to kaji wani wani karin abin eh da mata sun fi sun fi daraja a kuma alhamdulillah babu la yujma'u bayna almutafarriqi wala yaftar wala yufarriqu bayna almujtami wannan babu yana magana akan ba a hada rababbun wato kenan dabbobi ba kuma a raba hadaddan wato kenan dabbobi a lokacin zakka akwai abin da ake kira kulda kulda shi da kawan kamfani ya halatta in kawo awaki naka kawo naka mu hada a cikin guri daya mu rika tafiyar da su tare suna zuwa suna yawon su su je su kiwo su dawo su kwana tare su tafi tare su dawo tare a ba su abinci iri daya mai kula guda daya ruwan sha guda daya igiyar kula da su sauransu za a yi haka ni da kai duba ne shi kadai shi kadai yana mana kiwo yana kula da su ya ba su ruwa ya ba su komai da komai to wannan su ne ake kiran su mustami dukiya ce ta mutum biyu amma an tara ta a wato kenan shinge guda daya wani ana kiransa kulda tsakanin wannan da wannan ko yawwa to in an zo karban zakka kawai abin da sa'i zai yi shine a cikin wannan shingen guda nawa ne guda kaza ne sai raba sai sai calculation sai ya fitar shikenan sai ya tafi abin sai shi ya gama da nasa sauran kuma ya rage na ku da kuke abu ku ne kuka san cewa wannan shine na wani wannan shine na wani misali guda ɗaya za a ɗauka sai ya ɗauki guda ɗaya ta waye ɗauka tawa ko taka mu mun san wannan shi sa iya retin abin da ya kamata ya dauka kuma ya dauka ya tafi abinsa to wani lokaci in an ji labarin sa'i yana zuwa sai in ware na wasu in kai gidanmu sai ka ware na ka sai ka kai gidanku yanzu mun raba su kenan ko me yasa muka raba su saboda yanzu idan yana da awaki idan yana da awaki guda 35 kai ma kana da 35 mun hada guda 70 ne in sa iya zo zai dauki guda daya idan na ware na kai gidanmu ni ta 35 zo ile karuwa ga wasu cika 40 wasu ya tafiyarsa ba su kai ni sayu kai ma ya je gidanka ya duba ga 35 ba su kai ni sayu ba sai tafi abunsa amma da za su min matare zai dauki guda daya ko to haka ne sai zama da muka ji labari sai muka raba to wannan babin abin da yake karantar da mu kar a raba din saboda tsoron zakka ko kuma ni ina da 45 kai kana da 45 kowa ya harkar gaban sai ke sai muka ji labarin sa iya na zuwa sai muka tara su a godiya ya zo ya irga sai samu 90 awaki nawa zai dauka guda daya sai dauki daya kaga yanzu kenan ni na rabi kai na ka rabi to ba za a yi haka ba sai dai idan dan maslahar dabbobin ne kuma sai ta zo incidentally daidai lokacin da sa'i zai zo shi to wannan ba matsala ba matsala sai mu hada amma in dai dan gudun kar mu ba da zakka cikakkiya ne to wannan shine babin yake cewa haramun ne hakan kar a yi hadisin da yake cikin wannan har yanzu Anas da Malik Allah madaukakin suke dade shi shine ya rawaito shi cewa anna Ababakarin radiyallahu anhu ko kataba lahu sayyidina Abubakar ya rubuta masa daga cikin tsari allati farada Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya farlanta akan yadda za a yi treatment din case din zakka sai ya ce wala yujma'u baina mutafarriqin ba a hada dabbobin da garken su daban-daban yake a hada su wala yufarriq baina mutamin ba a raba kuma tsakanin wanda suke hada duk kashiyata sadaka ta saboda jin tsoron zakka kar ai hakan nan kar ai haka yawa saboda ya hana da ai ba za a yi wannan ba wafi riwayatin a cikin wata riwaya har yanzu daga shi ana zai ce anna ababakar radiyallahu anhu kataba lahu sayyidina abubakar allah da shi ya rubuta wasika ya sa an aika masa a kan kes din allati farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace farilla ne dangane da kes din zakka wa ma kana min qalitain da duk kes din da ya shafi wato kenan mutanen da suka yi ka kamfani qalitain guda biyu ko masu kulda yawa guda biyu so so biyu sun hada dabbobin su fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyati idan sa'i ya zo shi sai ya dauki abin da ya dauka na zakka to za su koma ma junan su su warware daidai wa daida daidai wa daida ina da 35 kan yadda muka misali kana da 35 yazo ɗaya zai dauka sai dauki daya tawai dauka ko taka ya dauka shi da ya tafi abin sai zamu raba daidai wa daida kenan ko yanzu a nan daidai wa daida shi ne ni ɗauki rabin akuya kai ka ɗauki rabin akuya wani shi ne daidai wa daida amma a cikin kes ɗin da nitawa guda arba'in ne taka guda tamanin ne in mun haɗa dari da ishirin har yanzu idan sa'i ya zo shi ɗaya zai ɗauka akuya ɗaya zai ɗauka sai kuma ka ce mu raba asarar abin da aka ɗauka ba asarar abu na faɗi shi haka garin za mu fahimta mu raba abinda mu aka ɗauka ɗin nan bisawiyati daidai wa daida to yanzu daidai wa daida a nan shi ne ni na ɗauki sulisi kai ka ɗauki sulisi biyu tunda ta arba'in ne taka kuma tamanin ne ko so da yanzu daidai wa daida in shi ne gwargwadon shiya ɗin kowa a ciki kawai yawa idan ma ni tawa ashirin ne kai ne mai ɗari hakan nan za a fitar gwargwadon ninawa fasantaci kawai za a fitar ko me ake kira gwargwadon ni abin da na saka kai ma gwargwadon abin da ka saka haka za a fitar to in mun yi haka anan shine kuma daidai wa daida wato kinan ba kawai in an dauka kawai sai mu raba kudin biyu ba a'a gwargwadon wato kinan yadda kowa ya saka hakan nan sayyidina abubakar Allah ya yarda da shi ya rubuta aika masa yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta dangane da al'amarin zakka idan ya zama mutane guda biyu wato kenan suna cikin hulɗa haka kuma kenan kaga zai zama idan kamfani ne idan kamfani ne shi ma gwargwaron shiya lokacin da aka zo za a fitar da zakka in aka fitar zakka ta kama kaza shikenan sai abu kan kowa gwargwadon shayansa hakan nan zai zai haushi haka kuma in hasara ne ma ta zo ta ja'iha in ja'iha ta zo tunda yanzu kulda muke yi ba za a ce akuya ta ce ta mutu ba ko yau tunda tare suke saraka duk idan masifa ta zo ta sai mu sharing tare in albarka ta zo ta sai mu sharing wato kenan tare wallahu ta'ala ala ce babu zakatul ibli babin da yake magana akan hukuncin zakkan zakar zakar abin raƙumi jane ne yake hadisin wannan babi daga abu sa'id al-kudri Allah madaukakin tarke da shi anna arabiyan sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-hijrati lalle wani ba laraban kauye ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wato kenan hijira ba laraban kauye ne ya zo shi sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ina so mu tattauna dangane da matsalar hijira ma'ana shine ina so ne hijira in dawo madina in zo in zauna kwashi ilimin addinin musulunci da sauransu faƙala sai na annabi sallallahu alaihi wasallam masa wai haka yace miskin da kai miskin da kai wai haka kalmar tausayawa ne kai mai tausaya ne sai yace inna sha'ana ha shadidun lalle abin da ya shafi wato kenan matsalar hijira mutum ya bar iyalinsa ya bar dukiyarsa ya bar gonarsa ya bar abubuwansa da 'yan uwansa ya yi hijira ya dawo madina ya zauna to wadda fa shani ne da ke mai tsanin gaske yana bukatan a lot of sacrifices fa hallaka min ibilin kai din kana da garkin raƙuma ne to addi sadakata wadda kake ba da zakarta a inda kake kana da garkin raƙuma wanda har sun kai matsayin da za ka rika ba da zakarsu sannan kuma kana ba da zakar haka ne kala na'am sai ce kwarai da gaske ina da dukiya da rakuma ko sun kai matsayin a bada zakka kuma ina fitar da zakkarsu kala sai yake ce masa fa'amal min wara bihari to kaje ka ci gaba da aiki ta nan bayan wato kenan kogi ma'ana ka ce ka bi kogi inda za a samu tsatse ka ci gaba da kiwon dabbobinka ka ci gaba da bada zakka فإن الله لن يترك من عملك شيئا الله madaukakin sarki ba zai wato kenan yanke maka wani abu wato kenan daga cikin aikinka na lada ba ka je ka zauna a can ka ci gaba da kula da dabbobinka tunda yanzu ba matsala ce ta taso wadda dole sai ka yi hijira ba kaman kenan yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana duba masa maslahar sa da maslahar iyalansa da kuma maslahar al'ummar da yake cikinta mai yiwa tafiyarsa zai jirkita abubuwa da yawa shi kuma musulunci kullum yana yin abu da maslaha ne ko yauwa mutanen maka da aka ce su yi hijira don maslahansu ne da maslahan addininsu inda a ce ba matsala a makka za su yi tafiye da addininsu ba za su yi hijira ba za ka ce su tafo to yanzu akwai ana gancin in sun dawo madina nan ne za a samu maslaha to yanzu shi yana can gurin babu kes tsantsan goma dangane da addini a can sannan dukiyarsa kafin ya dawo sai da ita zai yi ya zo ya zauna ko kuma zai tafo da ita ya zo ya ci gaba da in ya zo ma harkar control ɗinta duk dai zai dai zai kamar bai hijirar ba ne tunda kullum yana gun dabbobinsa wallahu ta'ala ala to haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai duba maslaha a gare shi shine ya zauna inda yake a matsayinsa na musulmi ya ci gaba da kula da dabbobinsa kuma ya ci gaba da bada zakka mai yiwa zai yi sanadiyar yada addinin musulunci wato kenan a can kamar yadda wani mutum ya zo ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama a rubuta sunana cikin masu tafiya jihadi ni ma na kawo kaina yace masa kana da iyaye yace ina da iyaye yace to ka je kai jihadin akan su fihi ma fajahid yau sadaka yanzu maslahar rayuwar wannan mutumi tana damfare da iyayensa idan ya bar iyayen yanzu shi ya tafi a matsayin mai zuwa jihadi to matsalar da za su samu kuma tana da yawa kuma alhali jihadin nan akwai waɗanda za su iya zuwa su je su jihadin har a ci nasara a dawo ko da shi bai zo ba ba ya zo ya ya zama waƙi a ainihin ba ya zama abin da ya zama tilas a kansa ba ne da aka ce kafirai sun zo sun mamaye gari dole zai bar iyayensa ya je a yi abin nan a yaƙi na kariyar kai to amma ba haka bane ya zo ne a rubuta sunan sa jihadi ya tashi a tafi da shi kaga kenan jihadi da ake zo da yake a tsare ake yin sa ba na gagagaga bane da haka maslahan sa shine ya je zauna ya ci gaba da kula da iyayensa har Allah madaukakin sarki ya hukunta abin da zai hukunta tsakanin sa wato kenan da su da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta da al'ummar musulmi a ko menene a duba maslaha kar mutum ya zama tunaninsa gajere akan al'amari ya zama shi in ba kaza ba dole sai akan abin nan sai zama wato kenan ya takure tunan sai a buɗa a ga menene maslahan sa me maslahan addinin musulunci akai a ba zagi bane ba zagi bane kalma ne ta tausayawa miskin da kai ake fassara shi eh da ita da wailaka wani lokaci zai ce wai laka wani lokaci ce wai haka to wai hakan har ma ta fi wai laka tausasawa
kamar yadda yake wa ma'az bin jabal wannan da mu'aki bin bi ma ta kallama bi eh yace wai haka eh wai yace wai laka yau wa hal yakubun nasu ala wujuhihim fil nar illa hasaid aslatihim ko ba zagi bane ba zagi ba ne ba kuma mummuniyar addu'a ba ce yawa kai tonka kai tonka shi ya hile kamar wailaka yawa amma da wailaka ɗin da kai tonka ya danganta ga mai faɗan idan mai faɗan wato kenan niyyarsa mummuniyar addu'a ne aka haka za hukunta shi idan kuma maniyarsa tausayawa ne akan haka zaka amma wai haka ita kuma wato kenan ta fi sauki wato kenan kalmar mummuniyar addu'a kwata-kwata ba ta fito a cikinta ba eh haka ne kaga wai laka za a yi fasara shi da tir da kai ko miskin da kai duk za a yi fasara shi ko kaitonka kaitonka ma na ana tausaya maka ne babu man balaga inda hu sadaka da binti makadin babu da yake magana akan wanda yake da raƙuma amma raƙuman nasa sadakansu ya kai ya ɗauki binti makadin ko ita ce yar mai naguda ko yawa ya bayar walaisat inda hu kuma sai zama shi ba shi da ita wadda kamar tikirar ne na wani abin da muka yi na baya anas an maliki allah da shi yake cewa anna ababakarin كتب له فريدة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم Allah Abu Bakar ya rubuta masa abin da ya zama farilla a zakka irin wanda Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam da ita sai yake ce masa man balagat inda huwa min al-ibli sadaqatul jaz'a duk wanda yake da raƙumi gaskiya raƙunsa ya kai ya bada zakka ya fitar da jaz'a ita ce yar shekara hudu ya shekara hudu walaisar inda hu jaz'a kuma ba shi da raƙumar da ta kai wato kenan jaz'a sai dai wadda ta fi ko wadda ta gaza ko wanda hu hikka amma yana da hikka ita ce titirniya ko fa inna ha tuqbal minhu to za yi karɓar hikka din a gurinsa tuqbal minhu hikka haka ne waya da alma'aha shatayi amma zai kawo awaki biyu ya hada tunda ai hikka bata kai jas'a ba ko hikka yar shekara uku jas'a yar shekara hudu to saboda ka sai ya ba da ita hikka din sai kuma ya kawo awaki guda biyu sai ya hada sai ya ba wa sa'i an yi equation din ya zama balance kenan wani sai sarata lahu ko ini sai sarata lahu idan su biyun sun saukaka a gare shi kenan akwai awaki guda biyun kuma au 20 dirhaman ko kuma idan babu awaki guda biyu sai ba da dirhami 20 ko tawa an mun kadara cewa kowane dirhami goma zai sai wata kina akuya da irin wanda ake bukata din wa man balaga indahu sadaqatul hikka wanda kuma zakat tasa ta ta kai shi ga ya bada wato kenan hikka ita ce yar shekara uku walaysat indahu hikka sai zama kuma ba shi da shi ba shi da ita 'yar shekara ukun agunsa wa inda hu aljaz'a kuma shi kuma yana da jaz'a jaz'a kuma tafi waccan ko tafi waccan da shekara guda to fa ina tuqbalu minhu aljaza to sai yake sai ya bada jaz'a din sai a karba wa da yil mutasaddiqu 20 dirhaman amma sa'i sai ya lale dirhami 20 sai ya bashi tunda ya karbi wanda ya fi nasa kenan ko kamar yadda muka bayani a farko kaushatin ko kuma awaki guda biyu wa man balagat indahu sadaqatul hikka wanda kuma zakkarsa ta kai ya bada hikka yar shekara uku walaisat indahu illa binti labuni amma bashi da hikka amma yana da yar mai shayarwa wadda take kasa da ita kenan ko bayan hatu kubal minhu to za a iya karba wannan binti labuni din a gurinsa wayoti shataini au 20 dirhaman sai kuma ya kawo awaki guda biyu ya hada da wannan binti labuni din sai ya bayar ko kuma ya kawo awaki guda biyu ko dirhami guda 20 wa man balaga sadaqatu sadaqatuhu bintu labuni idan kuma sadakar mutum ta kai ya ba da yar mai shayarwa ne kasa da hikka kenan wa indahu hikka kuma sai ya zama hikka din ne a gunsa kenan tafi wanda zai bayar ko to fa ina hatu kubal minu za a iya karba a gare shi alhikka ita wannan hikka din amma in an karɓa tun da ya ba da fiye yutihil mutasaddiqu ko musaddiqu yutihil musaddiqu 20 dirhaman sa'i sai ya kawo dirhami 20 sai ya bashi a compensating dinsa ausha ta ko awaki guda biyu sa'i iya nemo awaki guda biyu in bashi da kuɗi nemo awaki guda biyu sai ya bashi shi kenan an equation ya zama balance wa man balagat sadakatuhu bintu labuni wanda kuma zakarsa ta kai ya biya wato kenan yar mai shayarwa walisat indahu kuma ba shi da shi wai lahu bintu makazin amma yana da yar mai naƙuda wadda ba aifa mata kanwa ba tukunna wai na tukubal minhu za a iya karba a gurinsa ita wannan bintu makazin din wai tsima'aha amma zai bayar tare da ita 20 dirhamin dirhami 20 au shataini ko kuma ba da wato kinan awaki guda biyu don ya cika ce gurbin abinda wato kinan aka rasa a gurinsa wannan shine sayyidina abubakar rubuta ya aika ma anas dan maliki allah madaukakin turki da shi ce shi ta ce tsarin zakar da allah ya farlanta wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan bai kaga kamar daga cikin tsarin yadda shi imam al-bukhari ya kawo ko kuma yadda shi anas yake bayani shine cewa kaman komai suna iya kokarin su zuga sun yi kwafin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan ya yi umarni a kansa kawo zakatul ganami babin da yake magana akan zakkan awaki ko tumaki wa anhu har yanzu daga gare shi shiwa anas dan maliki Allah ya da shi anna ababakarin radiyallahu anhu cewa sayyidina abubakar Allah madaukakin sarki ya yarda da shi kataba lahu hadhal kitab ya rubuta masa wannan wasika din lamma wajahu ila al-bahrain lokacin da yace masa to zan tura ka kasan bahrain ai bahrain har yanzu a bahrain take ko bahrain zai tura shi kasan bahrain yaje shi ya zama wato kenan mai karban zakka a can abinda ya rubuta cikin wasikan sai ce bismillahir rahmanir rahim hadhihi faridatu sadaqati allati farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala almuslimina wannan ita ce wato kace bayan ya fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan ita ce tsarin sadaka table na sadaka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya farlanta ta akan kowane musulmi walati amara Allah biha rasulahu kuma ma ita ce wadda Allah da kansa ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam da ita don haka faman su ilaha minal muslimina duk wanda aka zo aka tambaye shi ya bada wannan zakar a cikin musulmi aka zaka ce ga irin zakar da maza sallallahu alaihi wasallam ya ce ai bayar ko eh kana da ita ko eh to dauko ka ba mu aka tambaye shi kawo zakka irin wannan ala wajhiha akan siffar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara dinnan bari di hato ya dauka ya bayar ya dauka ya bayar kawai ba amin saboda ka kaga kenan da yake musulunci addini ne wanda yake a fili komai nasa a fili ne an riga an faɗa da kai da zaka ba da zakar da shi mai karɓan zakar duka kowa ya san abin da za a yi saboda ka riga ka san dabbar ka ka san abin da zaka bayar a zakka sa iya zo ya ce maka ka kawo kuma iyaka wannan ɗin da aka ce a bukata aka bukaci ka bayar shine sa iya tambaye ka to duk wanda haka aka masa ko balidi ha to ya dauka ya bayar ya dauka ya bayar ta wa man ila fawqaha wanda kuma aka tambaye shi sama da haka akuya ɗaya ne sai aka ce to kawo awaki guda biyu ana zazzare masa ido na bana a ce falayuti kare bayar kare bayar so da an wuce gona da iri musulunci lalarar ladirar ko musulunci fa akwai daɗi ya ce kare bayar to yadda tsarin yake shine table din shine fi arba'i wa ishirina min al-ibli duk inda aka samu rakumin mutum ya kai ɗari haka ne ko? arba'in wa ishirin na ko? sorry ya kai ishirin da hudu idan rakuminka ya kai wato kunan guda ishirin da hudu haka ne? fama dunaha ko kuma ƙasa da ishirin da hudu minal ganami da ka bar wato kenan daga cikin dabbobi min kulle kamsin shatin kowane biyar akuya daya kowane biyar akuya daya kowane biyar akuya daya daga ishirin da hudu sai a ware biyar sai a bada akuya da sai a ware biyar sai a bada akuya da sai a bada sadaka adadin biyar biyar din ciki shine adadin awakin da zaka dauka ka bayar haka ne fa idza balagar kamsan wa 20 amma in raquman ka sun kai 25 yanzu an kara daya kenan ko to tun daga 25 din nan ila kamsin wa 30 har ya zuwa 35 yanzu dadin ya canja ko fafiha bintu makadin to zaka bada bintu makadin yar me nakuda da sun kai wannan daga 25 zuwa nawa muka ce zuwa 35 25 zuwa 35 yanzu nawa ne suka karu kenan goma to a wannan range din zaka bada rakuma daya yar me nakuda wanda wato kenan ba aifa mata kanwa ba amma da cikin kanwata ta din eh unsa kuma mace ba namiji ba eh ba fa idza balagat 36 idan kuma ta kai 31 yanzu ɗaya ne to le karu akan 35 kenan ko ila 50 wa 40 har eh fa idza balagat 36 in ta kai 36 haka ne nawa ne ya karu akan wancan ɗaya ne ya karu yawwa har ila kamsin wa arba'ina har sai ya kai wato kenan arba'in da biyar haka ne fafiha bintu labuni unsa a nan ma za a ba da yar mai shayarwa wanda an aifa mata kani kenan ana shayar da kaninta kuma mace za a bayar ba namiji ba bai za balaga sittan wa arba'ina idan sun kai wato kenan arba'in da shidda ila sittina har ya zuwa guda sittin fafiya hikatun to sai a ba da hikka hikka muka ce yar shekara nawa yar shekara uku ɗan shekara uku kuma ɗaruƙatul jamali abin ƙwarƙwasan wato kenan rakumi ina ce ɗaruƙa alawadin fa'ula ko amma maf'ula ake nufi ai allati ya ha aljamal yawa wanda raƙumi ya kai ya kwankwashe ta mana wadda ta kai matsayin raƙumi namiji ya bi ta to irin ta nan ita ce wata kinan za a bayar a nan gudun fai za balagat wahidatan wa sittina in ta kai sittin har da zuwa da kwara ɗaya ila kamsin wa saba'ina daga nan har zuwa saba'in da ɗaya eh sorry da saba'in da biyar fafiha jaz'atun to anan sai a bada jaz'a yayar waccan ki nawa da tafi ta da shekara da waccan ya shekara uku ko hikka ya shekara uku to wannan kuma jaz'a ya shekara hudu to abinda za a bayar kina a cikin wannan guda ɗaya talfa amma duk ake magana fa idza balagat idan sun kai yani 76 sun taru sun karu har sun kai wato kenan 76 ila 90 daga nan lissafin ka je har guda casa'in raƙuma zur fafiya bin talabo ne to sai a ba da wato kenan ya'ya masu shayarwa guda biyu 'yan mata guda biyu wanda kowace an aifa mata gani haka za a ɗauka guda biyu sai a bayar bai za balagar ihda wa tis'ina in sun kai wato kenan tis'in da ɗaya ila ishirina wa mi'a har daga na har zuwa ɗari da ishirin ɗari da ishirin to fafi ha hikata ne to yanzu hikka guda biyu za a bayar shi ne ɗarukata aljamali ko yauwa ɗarukata aljamali wanda raƙumi zai iya kwankwasan su su ma fa'iza balagat ko fa'iza zadat ala 20 wa mi'a in kuma adadin ya wuce 120 to yanzu sai tsarin sai canja gaba daya fafi kulle 40 bintu labuni in ka gada sai ka wargaje tsarin sai duk 40 ka ware sai ka bada mai bintu labuni 40 bintu labuni daya 40 bintu labuni haka na har yanzu su kare in ka tsauke wannan tsari haka ya kamata wa biyu kullu kamsina in ko kace a da 40 40 shi zan kare bari mu daura mu ware 50 50 to shi ga an wance ajiye wancan lissafi sai ka dauko 50 50 idan ka ware 50 ko sai ka bada hikka ka ware 50 sai ka bada hikka ka ware 50 sai ka bada hikka har su kare haka ne wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un min al-ibli wanda raƙumansa ba su kai su wuce guda hudu kadai ba raƙumansa shi kwaya hudu ne kawai ba laisa biya sadakatin da wannan babu zakka a kansa zakka ta wajibi ba ta zama wajibi a kansa ba illa an ya sha a rabuwa sai dai in shi mai ita ne ya ce a sa'i ɗauki wani akuyar to shi kenan wannan yin kansa ne ko ba ba za ta tilasta masa ba tunda dukiyarsa ba ta kai wato kinan abin nan ba ba ta kai zakka ba fai za balagar kamsa min al'ibili amma in har raƙumansa sun kai biyar ba biyar shatun kaga zai ba da akuya kenan ko yawwa abin da zai ba da kenan magana ta mutu wabi sadaka talganam idan mun dawo kis ɗin zakar awaki ko tumaki fi sa'imatiha irin wadda ake yawo da su ana kiwo da su a jeji ana yawo da su ana cire da su ba wadda aka musu ingilishi ba فإنها أي فإذا أي منني إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة هكذا إن هرسون كي واتوكينا أربعين turganin su ta taruwa su ta karuwa su ta karuwa har sai sun kai wato kenan 120 to duk abin da zai bar akuya ɗaya ne tal in akuya 40 ne ɗaya zai bar 50 ma ɗaya ne 60 ma ɗaya ne 70 ma ɗaya ne 100 ma ɗaya ne 110 ɗaya ne 120 ma ɗaya akuya ɗaya ne kawai ko tinkiya ɗaya ne bai za za dat ala 20 wa mi'a idan ta yi ƙaru a kan 121 ko da da ƙwaya ɗaya ne ta zama 120 a kan 120 ko da da ƙwaya ɗaya ne ta zama 121 kenan ko to yanzu ta ƙaru ko to tun daga 121 ila mi'atain har su kai 200 122 130 140 har sai sun kai 200 to yanzu a ba da shata ne awaki guda biyu awaki guda biyu wannan ya fita bai za zadat ala mi'atai ni in sun kara akan 200 ila salasi mi'a har su kai zuwa wato kenan 300 awakin mutum ko tumakinsa ba biya salasun sai a ba da awaki guda uku 300 awaki uku ko yawwa faiza zadat ala salasi mi'a idan kuma sun karu akan ɗari uku fafi kulli mi'atin duk akuya ɗari kawai daga nan sai a canza tsarin inda sun wuce wannan tsarin shi ke nan kawai sai du ɗari sai a ware ɗaya du ɗari sai a ware ɗaya fafi kulli mi'atin shatin ko lissafin ya inda sun kai ɗari hudu sama shi ke nan kawai an daina wani ɗari da kaza ɗari da kaza a'a kwara ɗari akuya ɗaya kwara ɗari akuya ɗaya kwara ɗari da haka haka za a ta yi وإذا كانت صائمة الرجل ناقصة من أربعين idan dabbobin da mutum wanda suke yawo suke kiwo a jeji ba su kai kwaya arba'in ba shatan koda da kwaya ɗaya ne shatan wahida ko koda da kwaya ɗaya ne kenan talatin da tara kenan ko balai su biya sadakatin babu zakka a ciki babu zakka talatin da tara ba sai zakka ba illa an sha rabuwa sai dai in shi mai garken ne ya ce a kai ya za ce ba kai ba sun samu lada a dauki guda daya to shi ke na wannan san abin din sani ba za a ki ba kuma ba za a hana shi lada ba haka ne wafin rikati rubu'ul ushiri haka ne fai zalanta kun illa mene ne illa tis'ina wa mi'a a fafiha falaisa fiya sha'un illa a yin sha'a rabbuha wafin rika rubu'ul ushiri rika shine kaman bayi kenan ko za a ba da rubu'ul ushir wa illam takun illa 90 idan ba su kai wato ba su kai ba face guda 90 wa mi'a da guda 190 kenan falaisa fi hashirun in ba su kai har haka ba to babu abin da mutum zai bayar illa an yi sha'arabuwa sai dai wato kenan in mai ita ya so ya ba da wani abu shi kenan wannan kuma bai zama wato kenan dolarsa ba banji ba yana gane wafin rikati haka ne ya ce rikka mai ake nufi eh ok na warar ku ne kenan haka ne eh afwan haka ne wafin rika na kudi kenan kudi na zinari ko na azurfa haka ne barakallahu fi nafi rubul ushir shi kuma sai a bada rubul rubul ushiri shine wato kenan daya bisa hudun ushiri daya bisa hudun ushiri ushiri shine ne 1 over 10 to 1 over 10 din sai a raba shi hudu kuma shi ma sai a dauki daya shine 1 over 40 kenan ko haka ne fa in lam takun illa 90 wa mi'a idan bai kai yadda ake bukata ba face wato kenan 90 wa mi'a 190 ko fa laysa fiha shay'un babu wani abu da mutum zai bayar in bai kai wato kenan nisabi ba shi ma ake nufi illa in sha'a rabbuha har sai in mai ita ya so idan mai sai ya so ya bada wani abu na sarƙa shi kenan wallahu ta'ala alam eh ya kamata ya zama 200 ne ai in ya kai 200 dirhami 200 shine ai haka ne yawwa kenan warqu na ana mai rikka na warqu ne ana warqu yana nufin azurfa azurfa kuma sai ta kai ayin sorry dina ayin me sun da silba silba in dinari ne ashirin ne kawai idan kuma azurfa ne ɗari biyu to tun da ya ce in ba ta kuce ɗari da casa'in ba kaga kenan yanzu azurfa wani ɗaya silba ake magana silba me silba da hausa da hausa silba gold and silver yeah? menene sunan silba da hausa ta a gashi fatta mai eh azurfa azurfa eh wannan zinari ko eh zinari to zinari ita ce mai dinari azurfa ita ce rikar da muke magana a nan guri ita ce kuma azurfa ko ita ce kuma sai ta kai 200 yawa in ta kai 190 babu zakka sai dai in mai ita ya so ya bayar wallahu alam babu la yau kazo fi sadakati illa salim babu da yake magana idan mutum ya je karban zakka ta dabbobi haka ne ba za a karba ba sai lafiyayye ba za a karba ko sai lafiyayye lafiyayye shine mai kyau wanda zai bar yuslihu li li sadaqa ko Allah ya ce wala menene wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akdhihi illa an tughidu fihi kada ku rintsa idon ku ku bada abin da kun ku ne aka ce ku dauka ba za ku dauka sai ku rintsa ido to ka bayar abin da zaka bayar ala hubbihi akan kana son abun kana kaunan sa ko hadisin da yake cewa kar ka rike har sai ka zo mutuwa ko sadaka zaka bar sai wani aka ce ya rasulullah ayyu sadaqati afdal yace an tudiha anta sahihun shahihun kana lafiyar ka kalau kuma kana kwaɗayin abin naka ka ɗauka ka bayar to wanda shine sadaka mai kyau ba za ka ba da wato kenan mummuna ba wai mai ne ce ku bar gamawa da ni jajayi da kuna sayarwa ba fa halal bane wala yakhruju fi sadaqati to menene anhu radiyallahu anhu anna ababakar kataba lahu sayyidina abakar ya rubuta wasiqa ya aika masa alati amara Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam irin tsarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi shine yace wala yukriju bi sadaqati harima ba za a fitar da tsohuwa dabba an zo dauka sai ka zabi tsohuwar cikin da ta gama haifuwarta sai ka dauka ka bar ba a san haka haka ne wala za ta uwarin haka ma ba a ba da makafuwa ido daya ko makafuwa ba a barawa wala taisun ba a ba da bunsuru in ka dauke bunsurun kuma kaga sai ya ji ya nemo wani kenan to so da karka karka ka wuce gona da iri karka maka kaskantar da abin illa ma sha illa ma sha al musaddiqu sai dai in abin da shi mai mai ba da sadakar mai ba da zakar ya so wannan kaga an hana karban karka karka cuci addini ka karbi wanda yake kasa saboda dadin da kuke da shi tsakaninku da shi mai zakar kai a matsayinka na sa'i kar kuma wasansa da kai ka dauki masa babba wanda yake fi yafi komai wato kenan daraja da kima a idansa ko karal umuri awsatuha sai ka dauki matsafici daidai yanda baka takura masa ba ko kuma takara wato kidan addinin musulunci ba sai dai idan shi ne ya ce wadda kuma za a bi na wasu da ana kwalitar da shi ya yi aikin alkhairi in ya ga zai yi aikin alkhairi shi kina amma ba za ka tilasta masa ka karbi sama da haƙƙinsa ba to an ce lokaci ya yi za mu dakata nan insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah wadda kukin sarki ba mu ladansa